أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da saduwa a wannan rana ta talata da muke gabatar da darasi a wannan masallaci na NCGEM da yake fasta mai kadi zala nan yamai insha Allah ta'ala za mu tashi a wato in ban manta ba a safha ta 465 ko a cikin muqama muqamatul hariri da ma muqama waɗanda suka fi shahara a duniya mukama biyu ne mukama ta hariri da mukama ta hamadani hamadani shi ya fara yin mukama sannan hariri ya yi mukama haka ne ko? to kafin mu fara karatu ga dangadan akwai nukta biyu da nake so in yi tambihi a kansu nukta ta farko a lokacin da muka karanta a safha ta 464 an gane ko nan inda an ka cewa an shada mulhizan fi mirwahatil khaish an gane ko na sake komawa na dubi kalma din a cikin bincike sai na gano shi mirwaha din wato kamar abin da ke bada iska ne amma alkhaish kamar wani nau'i ne na wato kyalle na kattani mai karfi to suke cewa shi na daga cikin sakafa ta daular abbasiya a zamanin daular abbasiya larabawa kun san wanda lokaci aka samu ihtikak da sauran qaba'i to za a yi shi ne shi wannan kyalle din sai a bar shi za a sa mishi ruwa idan aka tashi yin bacci sai a jayo shi to da igiya ake jin shi wannan sanyin da ya dauka sai ya sa cikin wurin da ake son a kwanta tunda yana daure ne ga abin ga kama ga sakaf ya ce sakaf kamar rufin daki da an jayo shi to wannan jayo shi da aka yana da damshi kuma yana dauke da ana sami shi kamar ruwa ne na wani abin da ma'ul wart sai zaman to dakin zai dauki kamshi kuma zai yi sanyi to shine ake kira da mirwahatul khaysh an gane ko sai mu fahimci wannan Uh, abu na gaba kuma uh, wancan sati da muka zo muna bayani kan zancen lokutan sallah a muka yi bayanin kan cewa waɗansu na itimadi a kan na'urorin zamani wajen ba da lokacin sallah wato abinda ya kamata mu fahimta su waɗannan na'urorin taimaka mana ne suke yi wajen wajen tantance lokaci ba wai ba su da amfani ba ne a yi aiki da su ko ba haka ba amma kada a yi itimadi a kan su ɗari bisa ɗari wajen tantance lokutan sallah mun fahimta zamani ya kawo su wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da ƙasa idan an yi na'ura da za ta taimaka mana mu tantance lokaci kafin a yi agogo rana tana gudu kullun yajri li ajalin musamma an gane ko lokacin suna tantance shi da nasu tsari to amma matsalar da muke fama da ita wani salulan nan in ba ita ce lokacin sallah ba shi bai ba a yi sallah da za a ce mishi a cikin shari'a za a yi yin sallah ko ba da salula ba sai ce a shi sai salula ta ba shi izini sai ta nuna lokacin sallah to wannan shine kuskure ba sai ko mun fahimta ba eh wallahu a'lam to eh zamu tashi a safhata da 465 yace wa hakum ko thumma qala ko wa hakum thumma qala san eh wadunakum za tashi okay to sun makala sannan ya ce wa dunakun ku karɓa asalin duna kalima ce da tana nuna wato ghairu malakun wa malakun min dunillahi min waliyin wala nasir mun fahimta duna to tana da ma'anoni daban-daban amma nan sai an ka kawo duna an ka da mi da kum to nan dunakum din gaba ɗaya ta koma ismu fi'ilul amri ina ba ta an fice ni duka gaba ɗaya da za ka haɗe su sai ka ba su ma'ana kenan dunakum ku karɓa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu al-ma'ida ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum kaga nan inda za mu fassara sai mu ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kun kai imani alaikum yana kanku anfusakum kawunan kaga ai wannan bai da wani ma'ana ala harful jarri na to yana alaka da zamiri sai ka ce jarun wa majrur kuskure na shi alaikum gaba ɗaya anan suna ne ismu fi'ilul amri anfusakum shine maf'ulun bihi ihdaru anfusakum mun fahimci wannan to sai ka yi cikin larabci ka san ismu fi'ilul amri da ismu fi'ilul madi da ismu fi'il al mudari in ba haka ba sai ka je kai banna nan dunakum ku karba al khafiyya ka gani sai ya zama to shi khafiyya maf'ulun bihi ne al khafiyya kenan al mas'al al khafiyya ko kuma abin da yake da ya boyu sifa ce wanda take tana da khafiyatul alami alamar ta ta boyu alamar ta ta boyu kun san abin da alama sai ta boyu a koyi a gane shi ko ba haka nan bane wanda alamar ta ta boyu almu'takirata zulami wadda almu'takira shine wato wadda duhunta yayi tsanani i'takara shine wato in kun ka duba daga abin da ya cinkushe ne za ku ga kamar ina cewa yaki alma'araka shine yaki to i'tirak in an ce i'taraka shay'u kamar abu zai kasance wato yayi ya shiga cikin juna to taraka tarakum adh-dhalam duhu yayi tsanani za a ce da Hausa ko ba haka ba yace wa an shada sai yayi waƙe mulghizan yana mai boyewa ma'ana ka cici ka cici kenan fil qalami daga abin da ya shafi alqalami mun san alqalami ko abin da ake rubutu da shi yace wa ma'mumin bihi urifal imamu kama bahat bi suhbatihi alkiramu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu an gane ko wa ma'mumin wato ma'mum ya an ce ma'mum abinda muka roka shine wanda gabin ma'mum ko ba haka nan bane to amma nan ma'amun ba haka ake nufi ba ana nufin ma'amun shine wanda yana da rotsi ga kansa ashujjatu shi yasa al'ummu nan bobuwar kai ana kiranta ummu kashi wanga wanda ke rike da kai gaba daya to al-ma'mumatu ma za ku ga cikin littafin fiqh rotsi wanda ya shafi kai raunin da aka yi maka ana kiran shi akwai wani rauni da ake kira al-ma'muma ina fata an fice ni to wa ma'mumin akwai wani ba nan mamu ake nufi ba tunda ma mu ma za ka iske larabci ne an kamar suwa hausa to shi wannan mai rotsi bihi da shi urifal imamu an kasan liman kaga liman shi ya kamata a sani wato sannan a sami sannan a san mamu ta hanyar liman ne ake sani mi ake sani mamu ba ta hanyar mamu ake sani ba mi liman to kaga na sai ya juya kaga in baka fahimta ba sai ka abin nan sai ka juyar da su domin ana koyi ne da wa da shugaba ko limami tun da limami an ce cikin sallah da shi ake koyi to shugaba ha da shi ake koyi in ana son a san ba mutum da wanda yake koyi da shi ake abin da turawa suka ce di moi qui tu suis je te dis qui tu es ka faɗa min wa kake koyi da shi sai in ga ma kai kowa ne ni shikenan in kana koyi da aflatun to mun san kai koyi na kana koyi da tambadaddin duniya ko ba ka nan bane dan falsafa da kake koyi da shi in kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana koyi da khairu khalqillahi ajma'in in kana koyi da turawan faransa kana koyi ne da kafirai waɗanda waɗansu ƴan katolika ne waɗansu ƴan kaza in kana koyi da turawan america na koyi ne da kristoci ƴan protestant da waɗanda ba su da addini to yaushe ni da nake koyi da khairu khalqillahi ajma'in da kai kake koyi da wani wanda ba su ba wani ma tana ba musulmi bane ni ni ban wato kai baka ji kunya kace kana koyi da turawan America ko na Faransa ba ko ko Aflatun ko Socrates ni in ji kunya a ce ina koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmi kuna muna cikin matsala Allah ya kyauta to wa ma'mumin mai roki ba ba mamu ba akwai wata kissa tarifa da nake tunawa da ita kafin mu wuce wannan baiti wani mutum ne yana da kokarin ibada kun san shedan yana samun mutum ta fanni daban-daban idan ga kana da kokarin ibada sai ya hana ma karatu in yaga kana da kokarin karatu sai ya hana ma fahimta in yaga kana da kokarin fahimta sai shi hana ma son yin harda haka ne shi yake bin ka idan yaga kana da karatu kana da harda sai shi kokari ya hana ma son aiki ina fata amince ne da abin da ka karanta haka ne shi yake bin mutum bari ganin ka karanta littafai da dama sai shi dashi hana ma aiki da ɗaya bisa goma ko ba haka ba ba zai taɓa bari ba kadiba cikin littafin talbis iblis yadda shi ɗan yake na ibn al-jawzi yadda shi ɗan yake zo ma malamai na qira'at da na hadisi da na tafsiri da na nahwu da na lugha da na waɗanda ma sufaye da kuma waɗanda misali Allah ya ba su fannoni daban-daban duk ya haɗe da shi ɗan yake zo musu da masu mulki da masu kuɗi da waye da waye littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske ka duba cikin shi shi wannan mutumin yana da kokarin ibada amma bai da karatu kullum kafin liman ya zo shi ya zo kullum kafin liman ya zo ya zo an san shi da wannan ɗabi'a ran nan sai liman bai samu damar zuwa ba kissa ce ta tara'ifun sa ana kawo su lokaci ko su zamanto hakika ko su zamanto an taba yi amma abin yayi kusa da wannan ne ko ya zamanto dai an kawo shi ne don saboda a abin nan shikenan dai a takaice liman bai zo ba ladan lokacin sallah yayi to shi ko ana kyautata ma mutun zato musamman kasashen mu ya an ga mutun da babbar riga ko an gane shi da gemu musamman ko da gaggen wando dai ana kyautata mishi zato ko ba haka nan bane da sauran abubuwa lokacin tara sallah yayi shikenan an ga kuma kullun yana da kokarin ibada sai aka ce to shi zai bada sallah sai malam bismillah ya ce a sai haba mallam bismillah bismillah tun da dai mun ga kana zuwa ce a shi bai shiga an ka ce a haba mallam kai ma zaka shiga ce a shi ba zai shiga ba dan shi ma muni amma ratibi kusa akwai liman ratibi to shi kuma mamuna ratibi bai taba hita daga zama mamu ba a Allah ya sa gaka ya sa wallahi bari yarda a ce maka an baka majalisi ko an baka limanci ko khutba ko wani abu wallahi kashe kana an kai in kan nemi diploma ka an ka baka doctora dubu ba kai karatu ba da ka zo cikin aji kare ka ta kari domin nan ne za a nuna karatu bari yarda a saka gaba bari ka wato ka samu karatu da kyau an fahimta ko to shi wannan ma'amumin bihi urifal imamu da shi an ka san al'imam nan al'imam ba ana nufin ba liman mai ba da sallah al'imam na ana nufin alkitab littafi wa kulla shay'in in ji Allah ahsaynahu fi imamin mubin ai fi kitabin mubin kama ba hat bi suhbatihi alkiram to shi wannan ma'amumin kinnan ba hat tayi alfahari daga almubaha ne yubahi bihimul mala'ika hadisi da an ka zo Allah yana wato tinkahu da muminai da suke zuwa arafa ga mala'iku ko ba haka ba to nan bahat ta yi alfahari bi suhbatihi da abotakansa alkiramu masu daraja su ne bi su ne masu rubutu ko ba haka nan bane ha na'am ma'abuta karatu ai su ne suke abotakan alkalami ko kuma alama ce ta karamci da girma a san ka da ilimi ko ba haka ba duk da ke ba cewa an kai ka zo kai mutane alfahari kana karatu ba amma dai kana ganin cewa aikin ka aiki ne mai kima mai daraja kana bisa ga hanyar neman ilimi ina fata an fahimta lahu idh yartawi tayshanu sadin wa yaskunu hina ya'ruhu al-qawam lahu shi wannan ma'amumin din nan da aka zance mai rotsin nan alƙalami ake nufi idh yartawi lokacin da ya koshi da ruwa irtawa ya koshi da ruwa an gane ku amma in an ka ce wato abin nan daga na an ka samu a riwaya kun ga shab'an shine wanda ya koshi da mi da abinci rayyan shine wanda ya koshi da ruwa mu yi hattara daga na aka samu a riwaya saboda riwaya tana kosar da kai ka samu ilmi ilmin riwaya shi ko ilmin diraya ilmi ne na sanin bambancin abubuwa shi ne ilmin riwaya wa ilmu ad-diraya addiraya ka san yadda ake yin riwaya kuma diraya ka san yadda ake gane hadisi almuhimmu dai lahu shi wannan mai rotsi idar iyar tawi lokacin da ya koshi tayashanu sadin yana kai da kawo an gane ko irin na mutumin da yake da wato kishirwa shine as-sadi huwa al-atshan mutumin da yake da kishirwa an gane ko wa yaskunu yana kwantawa hina ya'ruhu al-uwam lokacin da al-uwam an gane ko asirin al'uwam su ne wato wato abin nan eh tsayashan kai da kawo na mai kusa mutumin da yake da kishirwa yana mi yana kai da kawo ko to shi kuma lokacin da ya koshi ne yake da kai da kawo wai ma'ana abin da ke sun yace alƙalami in akwai abin rubutu cikin shi ana mi ana kai da kawo cikin shi ko ba ka nan bane to wa yaskunu yana kwantawa hina ya ruhul uwamu kishirwa ita ke kira al uwam lokacin da ta sabko mishi kuma sai ya tsaya duk mai rubutu da alƙalami musamman alƙalami ko saman takarda ko kuma alƙalami saman allo ya sani in an sa din nan ya ɗebo to ana yawo da shi in ya kai ƙarshe ni za a yi yaskunu tunda ko ka ce ka rubuta sai ka ji na kikir kikir kikir kikir ko ba ka nan bane sai an sake mi sai an sake tsoma shi a cikin mi a cikin tawada ko taddawa an gane ko shi na al'uwamu nan kishirwa ake rufi ya ce wa yuzri hina yustas'a dumu'an wa yuzri yana zubar da hina yustas'a lokacin da ake tafiyar da shi ko ake neman ya tafi ma'ana ana tafiyar da shi domin in kana rubutu da alkalami kamar kana nufin ya tafi ne ya je gaba dumu'an yana zubar da dumu'an su ne wato a ce hawaye an gane ko wato asalin shi wa yuzri dumu'an hina yustas'a sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir saboda waƙida ina fata an fice kenan maf'ulun bihi yana can gaba wannan sai zanto i'tirad ne yana zubar da hawaye an gane ko ana cewa azra kuma ana cewa zarafa zarifat minha al-uyun ko ba haka dan bane yace to yarukna kama yaruqu kama yaruqu liktisamu yarukna su waɗannan hawayen yarukna suna burgewa ina fata an fahimci ni suna kayatarwa ina fata an fahimci ni kama yaruqu liktisamu kamar yadda aliktisamu murmushi yaruqu yake burgewa ina fata an fahimci ni ai murmushi yana burgewa ko shi yasa ake son mutun ya zama to mai murmushi ba mai daure huska ba ba a son daure huska sai in abin ya kama dole don akwai lokacin da an kace kullum ka saki huska kuma banna za a yi ko ba haka nan bane aw kada ka yi abu in ba lokacin da ya dace ba in in aka ce maka akwai yanzu kun ji ana cewa a yafi a yafi a yafi to amma mutumin da bai tuba ba Allah yana yafi mai mutumin da bai yadda da yayi kuskure ba cikin mutane za a bi shi ba za a bi shi ba sai ka yadda da kayi kuskure kidan gyara za a yi amma wanda ya kuskure aka nuna masa kuskure sai ce ba kuskure bane to idan kuka bi shi kamar ma'ana kun yadda da cewa ma kuskuren shi ya koma gaskiya daga nan na mutane masu kuɗi da masu mulki suke rikida sai su zaman to mutakabbiri daga nan sai su zan dictator a idan mutum yayi kuskure ba cewa kai sai an ci mutunci sai in babba ne ma ana iya a tura masa wasiƙa ko ko in akwai manya wanda za su je su ganshi su ga ya mishi wannan abu ne mai kyau to amma mutum ya yi kuskure an nuna masa kuskuren sai ya ce a ba ma kuskure ba ne haka ne daidai kuma dole sai an yi aiki da shi kaga ayi lamari ya ɓaci ina fata an fahimci ni shi yasa waɗansu ba abin da ke maganin su sai dole yanzu kun ga turawa suna ce muna ƴaƴanmu mu bar su duk abin da suka ga dama mace duk abin da ta ga dama ta aikata ko ba ka dan bane kowa ya abin da ya ga dama ƙarya ne dokokinsu sun ce a kiyaye su na Allah ne sun ka ce kai abin da ka ga dama a bar mutum shi abin da ya gada mato don ina unhan a ture babu kotu babu gidan mahaukata ture babu gidan kasu ture don mi an ka yi su su waɗannan da an ka kai gidan kasu miye dalilin da sa aka so a bar su su yi abin da suke so a ture ma halil aqlu salim ya qabala hada ayyuwa a ce babu abin duk abin da an ka ce bai da burki wallahi ƙarya da sai an samu matsala ko ba karan bane keke in ba ta da burki akwai matsala ko babu to ita dai da dama dama don kana iya tuman yiwa in kaga abin da bai ba moto kana gudu da shi 60 kuma bai da burki akwai harka to mota fa jirgin sama babu burki to dan adam da ya fi su hatsari shi da ba a programming shi na iya canza niyya a kowane lokaci a ce a bar shi babu magana a yahsabul insanu an yutraka suda kai da maqul Allah ya kyauta amin amin to shikenan yace sun makala sannan yace wa alaikum to gare ku ku karba kenan bil wadihati wadda ga fili bayyanan na kenan wadihati dalil wadda wato a fili take an gane ko mai shiryarwa kenan ko kuma wadda a fili take al fadihata al wadihati dalil ko na'am wadda a fili take yace al-fadihata ko wanda za ta bayyana asalin fadiha shine kumyatarwa amma wani lokaci an ce fadaha shi kamar ya bayyana shi al-fadihata ma qila wanda za ta bayyana abinda an ka faɗa yace wa an shada mulgizan filmili sai yayi waƙe mulgizan yana mai yin kacici kacici ko koyewa ko tambaya mai rikitarwa filmili game da maci ko mici wasu na cewa maci ko suna cewa mici to ban sani bare wannan hausar dai to bari in faɗi wato akwai abin da ake kira tandu wani abu da ake cima tandu wanda ake saka kwalli a ciki to akwai wani abu wanda ake rufe shi da shi wanda da shi ake ɗebowar wannan kwallin a shafa ma ido to shi ake kira maci ko mici ni dai sunan da da sani kira eh eh to wasu suna cewa mishi ana dai tare wasu na cewa maci ko mici duk dai an game wuri guda mun gane ko ba mu gane ba to kun ga irin waɗannan abubuwan dole sai mi sai da abin nan to almuhimmu dai na an yi rubutu cikin shi yace wa ma nakihun ukhtayn jahran wa khufyatan wa laysa alayhi fi nikahi sabilu ya ce wa ma na kihun ku bani labarin wani mai aure uktaini yan uwa guda biyu kun ga ko an hana auren yan uwa guda biyu ko wa an tasma'u bainal uktaini sai dai in ka sake ya ka aure in ta kare idda ka aure kauna ko ko kuma in ka saki kauna in ta kare idda ka aure mi ka aure ya ko in ya ta mutu ka aure mi ka aure kauna ko ko in kauna ta mutu ka aure ya duk yana yiwa ko ba ka nan bari to amma dai in dai saki da akwai wuya sai dai in mutuwa ta da in ka saki ya ka zo ka ce a baka kauna ko ka saki kauna ka ce a baka ya a san akwai matsala irin wannan yana da wahala sai dai in ya kasance matsalar daga yarinyar tattasu kun san wata za a ba da ta aure tana yawa ba ta son mutumin a je zaman ya kiya sai ya ce to wallahi mu ba daga gare mu na ba amma dai in kana so ka kaunata ko ba karan bane ko a ba da kauna abin ya rikice su iyaye ce wallahi mu ba daga gare mu bane kaka sa tsammanin ba mu son ka amma ga yadda nan ko ba karan bane amma dai haka dai ka saki kuma gobe ka koma wallahi kai hatara to ala ayyati hal wa ma nakihul ukhtaini wane ne ko menene ke auren yan uwa guda biyu jahran a bayyane wa khufyatan kuma da boye to kun ga auren sirri ai an hana shi ko nikahu sirri an hana shi to shi jaharun wa khufyatan sai yana yana auren su to kaga kuma nan nakihu in yana nufin ma kun san kalma ta nakaha tana nufin aure wani lokacin nakaha tana nufin misaduwa ko ba haka nan bane to amma kaga saduwa ai abu ce wanda take an hana ta jaharan ko to shi jaharan ko kofe tan yake duk da yake su turawa yanzu wajen su an kai babu wata doka sun kai abin da ake kira al-inhilalul khuluqi rukuje wa dabi'o'i mazhaba ce wanda sun rubuta ta cikin wani littafin su ku nemi wani littafi sunan shi protocolatul yahud tsarin da yahudawa suka bi wanda za su mallaka duniya tsarin da za su bi sunansa protocolatul yahud protocolatul sihiyoniya wannan littafin bai da suna saboda sharrin da ke cikin shi kun san mutane ne masu wayo ba a sa sunan kowa ba to amma asirin wannan littafin a inda ya fara tonuwa a duniya shine kasar rasha can aka fara asirin ya fara tonuwa sai aka tarjama shi da yaren kasar rasha daga baya sai aka tarjama shi da sauran yarurruka akwai na turanci akwai na faransanci ina ganin akwai na larabci ina da larabci amma ba sanar na turanci ba da na faransanci na san duka an yi to cikin wannan littafin yahudawa kafin kafuwar wannan kasar isra'ila sun faɗi yadda za su mallaka duniya kuna fahimta ta to akwai wani mutum marubuci ana kiransa sigmund freud sigmund freud sigmund freud wani babban likita ne wanda ya san yadda ake kula da hankalin ɗan adam ya kirkiro wani abu da ake kira scanalysis an gane ko to yadda za a yi a tasiri ga hankalin ɗan adam to sannan kuma shi sigmund freud sun faɗa cikin wannan littafin su yahudawa sun ka ce sigmund freud minhum yana daga cikinsu kadiba cin wani littafi da limamin wato ɗaya daga cikin limaman masallatan makka suka rubuta wanda shi ya daina limancin ma wato kuma ina ganin ma ya rasu shak bakar abdullah abu zaid an gane ko ɗaya ne daga cikin ɗaliban shek muhammadu al-aminu shamkiti rahmatullahi alaihi majma'i wato sai wani littafi ya yi a tamthilu haƙiƙatuhu wa ahkamuhu to ciki ya ce su yahudawa ya yi ishara zuwa ga wannan protocolatul yahud sun faɗa cewa sigmund freud nasu ne kuma zai tallata al'aura da kuma jima'i a duniya yadda suna son al'ummar da za ta zo zuwa gaba ba za ta kimanta allah ba ba za ta kimanta wani nassi ba na addini ko na yahudanci ko na kiristanci ko na ƙwar'ani ko na irin nassi sai sun tallata al'aura ya kai waɗannan matasan sun fi ganin kima al'aura da komi a duniya yanzu fina-finan batsa da suke wayaduwa a duniya ka kusan tsammanin banza ne yahuda suna bayan wannan aikin da fina-finan batsa sun yadu ana na ana tahiya har ya kai inda yanzu ba wai zancen fina-finan batsa ba ko ko tarawa da wato namiji tara da mace a ɗauka a'a yanzu turai har ya kai inda sun kai ga abin da ake kira alhalakal jima'iyya mutum ya zo yana tarawa da mace tsakiyar hanya a zo ana ɗaukar hotonsu babu wata matsala alin hilalul hulki to yanzu an wuce wannan ana ɗaura ma dabba aure da mi da mutum yanzu an wuce wannan an kirkiro na'ura robo za a yi mi namiji mutum zai je ya siyo na'ura wadda ake branche a wasa ta ga socket ko kuma yanzu ma an yi robo gaba ɗaya ɗan adam mai magana da wanda bai magana wanda ake sa ma iska da wanda kuma an yi shi kamar roba ce mai taushi sun yo shi duk dai talla al'aura yanzu ture sai kaga mutane sun sai irin waɗannan sun yi cajin su sun je bakin flash bakin teku suna tarawa da waɗannan na'urori to yanzu wannan ta wuce an kai inda an ce to yanzu aure bai da wata matsala namiji ya aure namiji mace ta aure mace su sigmund freud sun tallata wannan indirect a duniya an gane ko homosexual da bisexual da wane ne kuma sun kai inda yanzu sun ba da izinin a cire al'aura ta namiji a dora ma mace in tana so namiji kuma a cire al'auran mace a dora mishi in yana so a ba shi wani tsuruwa da zai sha ya canza ya zama to yana da hormone to duka waɗannan abubuwan sun faru a duniya kuna fahimta ta to shi sigmund freud da ya zo yana da wata theory mai hatsari sunanta lemuwa da kuma lesa da kuma le surmoi lemuwa dan adam fi dakhilihi kenan ni ai da inda abin nan ni kenan kamar ka ce muwa ni to lemuwa kamar sai ya sami shi kamar ni da kaina ga abin da nake so lesa an gane ko lemuwa ni lesa ga abin da na gani ina so akwai kuma lesirmuwa abin da yana sama na wai abin da yake son ya ce muwa dan adam shawarsa da abin da yake bukata lesa ga abin da yake bukata ya gan shi lesirmuwa abin da yake saman dan adam shine addini da al'ada to sai ya nuna cewa cikin wannan kamar tarihin da yake basuwa har ya kawo al-muharramat wa qamqam kamar kamar ba da labarin abin da ke haramun wani abu ne wanda ke shirme wai a ce abu kaza haramun yake nuna cewa ya wato kamar wani sa ne kamar ya ba da labarin kamar sa guda uku an gane ko da sa fari da wani ne baki da wani ne sai suka je sai suka tara da mahaifiyarsu sai suka mutu to shi wannan da aka nuna ya mutu wai al'ada ce ta mutane idan mutum ya tara da mahaifiyar shi ko yan uwan shi sai a ce wata cuta ta same shi ko ya zan abin gudu a cikin al'umma to kaga ga tana ce amma an shirya ta da wani tsari wanda ana son mutane su daina daukar wannan abin ba wani abu ba wannan Sigmund Freud yana da wannan tsarin yadda in an kai maka allura duk abin da ke cikin ranka zaka iya bayanin shi amma duniya yanzu an hana wannan allurar da ya kirkiro a duniya domin idan aka yi ma ita ga kaka bacci kake ba bacci ba duk abin da aka yi mata sai ka ba da amsa to sai suka tallata wannan kun ga yanzu shine wai lesirmuwa addini da al'ada su ne suke hana ka kai abin da kake so don haka babu yace duk mutanen da ya gani suna da ciwo a duniya lesirmuwa ce ta kama su ya ce sai ya zo ya tambayi mutum me matsala ka a turai sai ya ce mishi ai shi matsala ta ya samu psychologic man wato mahaifiyar shi ya gani yana son ya tara da ita kuma an ce ba a tarawa da ita shi yasa yake da ciwo ya ce to a bar shi ya tara da mahaifiyar shi sai ya samu lafiya daga nan ne suka samu irin wannan fa wani kuma yana son ya tara da kanwar shi sai a ce a ai addinin su ya hana ko al'ada su ya ce wannan shine sandai ciwon sai da an bar shi ya tara da ita da an ba a samun matsala ku karanta tarihin waɗannan mutane ɗalibin ilimi in yana son ya waye ma duniyar yau sai yana karanta irin waɗannan abubuwa al-protocolatus suhuyuniya da kuma littattafan Karl Brockleman dan kasar bajamushe dan kasar dan kasar alman jamus da kuma da'iratul ma'ariful britaniya da ma'ajimul mustalahatul ilmiya waɗanda aka yi ma da yaren larabci in baka jin faransanci da ingilishi duk mustalah ka ji an faɗa ka ɗauko shi ka ga me yake nufi ka ga alaƙa shi da musulunci ka ga irin shari'a da an ka shirya a hada shi tsaye waɗannan mutane wallahi ba kwana suke ba shi yasa ko ganin yanzu yan lgbt ga sunan sun bayyana yahudawa suna bayan wannan abin ba su da yawa amma in an ka lalace suke mulkin duniya shi ne sirrin ba yahudi na akwai bisa doron kasa amma ya sun ka mallaki duniya sun faɗa akwai hanyoyin da ake bi a sa mutane su shiga cikin alfasha da sabon Allah an kare da su na biyu a yi ƙoƙari a mallake dukiya tsari na riba wanda yahuda sun ka kafa yanzu shine mai duniya duniya gaba ɗaya sun kwashe kuɗin duniya tsari na gaba shine tsaro duk mafi yawancin makaman nukiliya na duniya wakin su yahudawa wanda ya kirkiro fikira tunani yadda za a yi a makamin nukiliya einstein ne Einstein ba Yahudi ne na kasar Jamus wanda ana kashe Yahudawa daga kasar Alman ya gudu da ya samu labarin ita na kashe su ya je Amerika ya ba su formula ta makamin nukiliya. Amma ƙarshe wacce sai ce yayi nadama da ya san da ya bada ta gaza a cutar da al'umma da ita. Ƙarya ne munafiki ne. Ina fata an fahimci Abu na uku bayan ka mallaki tsaro ka mallaki kuɗi sai ka mallaki kafafen yada labarai. Shi yasa manyan manyan kafafen yada labarai na duniya nasu ne. Sai su kashe wani mutum su ce dan ta'adda ne sai mutum ce eh dan ta'adda ne. Shikenan. kai ya za ka yi ka gane labarin da an na gaskiya wanda ba na gaskiya ba ba ya gane ba sai ku yi ta murna an kashe wani musulmi ba kusan cewa musulmin nan ma musulunci ne ma aiki kiyayya ce suke yi da shi sannan in ba sun bayyana kuskuren shi duk duniya kamin wanda bai da kuskure kamin duk duniya kamin wane ne bai da kuskure to amma sai su ɓoye alkhairin wani shugaba na musulmi sai su bayyana shirin shi lokacin da suka kare mu'amala da shi ko wani shugaba na afirka haka suke yi mutumin da shekara talatin yana ma ƙasa aiki rada don an kace maka turawa na kiyayya da shi sai su yada aibin shi da an juye shi shikenan sun bayyana aibin shi na shekara daya sun boye alkhairin shi na shekara 30 mu kuma muna nan muna ta hayaniya Allah ya kyauta to dan haka dai lokaci yana tafiya bari mu gani wa ma na kihun nan in an ce nakaha in yana nufin saduwa domin nakaha ta lokacin tana nufin saduwa wani lokacin nakaha tana nufin aure fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra nan saduwa ake nufi to menene wanda yake yake takin yan uwa guda biyu jaharan wa khufyatan a bayyane da boye walaysa alayhi walaysa alayhi fi nikahu sabilu kuma bai da wani laifi in an ce laysa alayka sabil ma'ana baka da wani laifi shi yasa yahuda sun kace duk dukiyar wanda sun kaci duk ribar da sun kai in dai ba tsakaninsu da bai hudi bane to ba haramun bane wa min ahli kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil suka ce game da ummiyina ba su da wani laifi nan sabil laysa alaina junah shi yasa yahudanci ya gimne akan kana iya zalunta kowa in ba bai hudi bane addini su kuma ba mai shiga sai bai hudi aljanna ba mu shiga sai bai hudi wannan shine ya turaro ya zo kasashen laraba qaumiyatul arabiyya shi yasa su Sheikh bin Bas suka tashi yayin littafi naqdul qaumiyatul arabiyya wannan shine kuma yanzu abin da ya bazo kasashen mu yayi tsawo tunda tun farkon musulunci yan farisiya da turak atraka da suka yi karfi cikin musulunci an samu irin da matsaloli kuma yanzu gashi nan yana faruwa mutum na aikin addini yana son ya mai da addini na gidansu ko na yan yankin su ko na yan kabila su ko masu jin yaren shi daga ina ka samu wannan in kai waɗannan yan uwanka ne ko yan yarenka ne ko yan kabila ka ne ko yan jaka ne to shi Allah bai da nationality shi Allah ba dan Amerika na ba kuma Allah ba dan Najeriya bane ba dan Niger bane ba dan wata ƙasa bane kuma shi Allah ba baki bane ba a cewa dan na bakakken mutane ne ko na fararen mutane ne kuma Allah ba dan familin kowa bane lam yalid wa lam yulad Allah ba dan yaren kowa bane alhamdulillahi rabbil alamin da haka irin waɗannan abubuwa da mutum ya sa su yau da gobe jibi da gata an fara fahimta sai a gane ba addini bane yake zanci yahudawa su suka kawo irin wannan fikira din aqida ta ahli sunna wal jamaa wanda duk zai application ta ana maraba da shi wanda ya saba manasi kuma ya saba manasi in ya yarda yayi kuskure yayi uzuri in yi masa uzuri ya dawo in bai yarda ba kuma shikenan a bar shi da kuskuren shi a kama nasi domin nasi shine mai iya mun ji wannan ko yace mata yakhsha hadi mata yakhsha hadi yakhshaha yakhsha fil hali hadi mata lokacin da yakhsha asalin yakhsha shine ruhuwa rullube abu wallaili idha yakhsha amma yana nufin kamar namiji ana cewa yana rufo ma mace lokacin da ke saduwa da ita don galibi namiji shine ke rufo ma mace ba mace ke rufo ma namiji ba ko ba haka nan bane huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi to duk lokacin da ya rufo ma waccan yakhsha hadi yakhsha fil hali kuma sai shi zo kai tsaye ya rufo ma waccan kaga ko ga ai ko mutum ai mazinaci da akwai waya a ce ya tsoko mace biyu in ya sadu da wannan kai tsaye kuma ya sadu da wannan a lokaci daya ko ba haka nan bane to yaksha sai an ka cire mi aka cire alif domin nan majzumi na mata yaksha yaksha ba a ce mata ya gasha ya gasha ba domin wato mata din nan wato ismu shart ina tajzimu fi'laini na farko majzumun bi hazfi harfil illa na biyu shi ma majzumun bi harfi illa mun gane ko yace wa imma la ba'lun lam tajirhu yamilu wa imma la in ya karkata ba'lun miji shine ba'alun ba'alun kuma wani lokaci ana kiransa wato iccen dabinu ana kiransa ba'alun an gane ko to nan ba'alun ana nufin miji wa in ma la ba'alun lam tajidhu yamilu in ka ga miji ya karkata to shi bai karkata ba miji bane wanda yake karkata ina fata an fahimci tunda an san namiji dai akwai wayayya aure mace biyu bai karkata zuwa ga ɗaya ba Allah ya ce fala tamilu kullal maili fa tadruha kal mu'allaqa yaziduhuma indal mashibi ta'khudan yaziduhuma yana ƙara musu inda almashibi lokacin da sun katsuwa ta'ahudan yawan maimaituwa an gane ko yawan maimaituwa ta'ahud kamar abin da yake yawan wato kawo ziyara wa birran kuma yana ƙara musu wato bir in an ce albirru kyautatawa kenan wa hadha fil buuli qalilu yace wannan kuma fil buuli a cikin mazaje qalilun dan kadan na domin mace in ta fara tsuha ai da shi kenan sai dai hankuri da juna ko ba kadan bane duk da cewa yanzu ba ma wai sai tsuhon ba da an yi aure sati guda na inda armin zamani na duk yadda aka yi da soyayya da aka yi da mina na mai everlasting da wani ne wala ana kata sati guda kana kada kuranka mace wanga zamani ina saboda yanzu in kana da mata guda to mata uku ne gare ka nada ko biyar ko hudu bari mu ce hudu tun ba auren biyar ko to abinda mace hudu na da suke ci yanzu mai mata guda mata kaga shi na da salula tana da salula to abinda matakka taka ci da salula kaji mace biyu na in ka ƙara ta biyu kaji mace hudu gare ka in ka ƙara ta uku shidda gare ka in ka ƙara ta hudu takwas gare ka tunda salula ita kanta lalula ce ina fata na fahimta ta kai kaɗan ka ce baka sa kuɗin credit akwai matsala dole to wanga namiji lokacin da matan suka tsufa lokacin da yake ƙara kyautata musu ina fata an fahimci ni to wannan yana nufin wato wannan abin da daga muku mishi ko maci an gane ko ko mici wanda ake sa kwalli kun san mace tana ƙara tsufa ne tana yawan amfani da mi da kwalli sannan kuma nakihul ukhtaini ukhtaini na ana nufin wato ido guda biyu nakaha kuma bi ana dakhala shi yasa an kace nakahal nawmu fi ainihi ai dakhala nawmu fi ainihi to yana shiga cikin waɗannan nakihul ukhtaini yana shiga cikin ƴan uwa guda biyu sune idanu ake nufi sannan mata yaksha hada yaksha hada in ya shiga cikin wannan ana yi ma ido ɗaya kulli a bar ɗaya bai yi wato sai an yi ma wannan wa in ma la ba'alun lam tajruhu yamilu in miji ya karkata to shi bai karkata bai yiwa shi ma guda shi bar guda kullun in an ka tafi tare da bina yake tafiya zai mu dakata nan mukama kun san littafi ne wanda sai dai a hankali wato littafai ne waɗanda ɗalibin ilimi wani bi karatu kaɗan ma sai sun ja mai yawa usulubin suna kuma dole na irin ganga abubuwa sai ana bijira da irin waɗannan masaloli da ita da mukhtasar na ba su son gaugawa abinda muka faɗa da mutum Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum